إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin domin ci gaba da karatu littafin muna bulugul maram a cikin wannan watan mai albarka muna fatan abinda za mu faɗi ne daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba a manta ba a yau za mu tashi babu libasi babu allibas mana littafi mai bayani akan a tufafin sawa shine allibas ma'ana kayan kayan sawa da farko tufafi suna ɗaya daga cikin almubahat ma'ana abin da yake mubaha ne in kasa ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba amma sai dai akwai lokacin da zaka sa kaya kuma a baka lada akwai lokacin da kuma zaka sa kaya kuma a baka zunubi amma asali da shine mubah wani lokaci ne zaka sa kaya a baka lada shine idan aka samu abubuwa guda biyu malamai suke cewa malaman usul suke cewa almubahatu tanqalibu ibadatun bin niyyati wal hay'at duk abinda asali ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to kakan iya ka samu lada idan kai in kai abubuwa guda biyu na farko ka alakanta wannan abun da wata ibada na biyu ka yi abun nan yanda manzon Allah ya karantar ayyisa bil misali yattadhil maqal ranan sallah gobe sallah sai kai dumki da ka zo za ka sa kayan kai niyyar zan sa kayan nan ne don saboda aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wa ranar idi a yi ado an gane da ke ko kayan niyya kenan yanzu abu na biyu sai ka sa kayan yanda manzon Allah ya karantar a rika sa kaya to ya ka samu wannan ka samu me ka samu ladar sa wa'annan kayan da kai an gane da ke ko misali na biyu abinci asali abinci shi ma mubah ne amma za ka iya kaci abinci kuma a baka lada wani lokaci idan ka zo za ka ci abinci sai kai niyyar zan ci wannan abincin ne don in yi ƙarhin tashi ƙiyamun laili da dare an gane da kyau ko kuma ka ci abincin yadda mi wanzu Allah ya karantar a ci to a wani lokacin ga za a baka ladar abincin nan da ka ci domin alwasa'il laha ahkamul maqasid kamar yadda suke cewa wannan shine kenan jayyid kina a takeice dai sa kaya mubah ne amma za ka yi ka samu lada kuma za ka yi ka samu zunubi a ƙarshe mun ƙare babin zan jimilta muku wasu abubuwa guda biyar wanda idan mutum yake yaye su to kayan shi za su kasance ibada insha Allah in mun ƙare babin kenan to za mu fara babi na farko hadisi na farko da malam ya kawo a cikin wannan babin shine an abi amirin al-ash'ari an karbo daga abu amir al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya da shi qala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yakunanna min ummati aqwamun za a samu a cikin al'ummata wasu mutane yastahilluna alhira suna halatta zina wal harira da kuma hariri suwa ban san da Hausa me ake ce mishi hariri to suna cewa dai hariri su ma kenan da hariri rawahu abu dawud abu dawud rawato wa asluhu fil bukhari asalin wannan hadisin yana a cikin sahihul bukhari wannan hadisin an gunce shi ne akwai riwaya ta zo da la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif wal khamr za a samu a cikin al'ummata nan gaba wanda za su halatta hariri da giya da zina da wake-wake an gane da kyau ku wannan shine riwaya ta zo kenan akan wannan amma nan an kawo guda biyu dan saboda malam yana so ya gaya mana muhallu shahid ne abinda ya sa ya kawo wannan hadisin dan ya nuna mana cewa asali kenan sa harir haramun ne amma ga kowa yake haramun a'a akwai wanda yake haramun zamu gani a nan gaba ina tsammani an san harir ko wasu kaya ne wanda suke masu tabshi sosai wanda asalin su tsutsa ke yin su akwai ta tsutsa da take yin su kaya ne masu tsada sosai hatta a wannan zamanin ba ba ko ina ake samun su ba yanzu ya kai ma ga han magani ma ana yi da su su kayan misali idan kana fama da da abin ga me yake da suna ƙiya ko kuma wasu ƙoraje haka wanda suke iya sa ma jikinka kaikai to ana iya baka a wa'annan kayan ka rika sawa kai kwana bi kana sanye da su dalilin tafshin nan nasu shi zai kashe mi shi zai kashe wannan wannan kwarin to shi yasa masu kuɗi suke son sa su dan saboda suna gyara fata wannan shine to kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sa hariri malamai suka ce hikimar ta sa aka hana sa hariri dan saboda kaya ne masu tsada to shi kuma a ɗabi'ance abu mai tsada idan mutum yana sanya shi lokacin da ya sanya shi zai jin kamar ya kowa a duniya an gane da kyau ko zai shin yana girman kai tare da shi shi kuma Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa al-kibri ya uridai wal azamatu izari faman naza'ani ahaduhuma a meke da suna qadhaftuhu fin nari manzo Allah yake cewa Allah yake cewa girman kai riga ta ce jiji da kai lage na wando na ne ko kuma izari na ne duk wanda ya sha ɗaya daga cikinsu to zan jefa shi a wuta kenan shi dan adam ba a so siffanto da girman kai siffa ce wannan wanda Allah kawai yake banta da ita kamar yadda yana daga cikin siffofin Allah almannanu mai gori amma shi kuma dan adam ba a so ya kasance mai mi ba a so ya kasance mai mi ya kasance mai gori wannan shine kenan kenan wannan hadisi yana nuna mana akai tsaye sa hariri baya halatta sai hadisi na biyu ma da ya ce wa an huzaifa ta radiyallahu anhu kala daga huzaifa Allah ya dada shi ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi hani an nashraba fi aniyati zahabi wal fidda akan musha a cikin kwano ko roba ko kohi dukkansu suna ɗauka ma'anan aniya ya hana mu akan musha a cikin kohi na zinariya walfidda da kuma azurha wa an na'kula fiha da kuma mu ci a cikinsu wa an lubsil hariri kuma ya hana mu sanya hariri wa dibaj da kuma dibaji dibaji shi ma nau'i ne na nau'i ne na harir wa an najlisa alaihi ko kuma mu zamna a kansa rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisin kinan huzaifa yake cewa manzon Allah ya hana su amfani da zinariya da azurha ta hanyar su sha a cikin kohinsu ko kuma su ci a cikin kwanoninsu haka kuma ya hana su sanya hariri ko kuma su zamna a kansa dukkanin wannan yana da alaka da wancan har yanzu dai ba mu shi ba shin kowa ne aka haramta ma ko akwai wanda aka halatta ma malai ce wa an umar radiyallahu anhu qala daga umar Allah ya da shi ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an lubsil hariri manzo Allah yayi hani akan sanya hariri illa mawdi'a usbu'aini sai dai mazamnar ɗan yatsa guda biyu aw thalathin ko ɗan yatsa uku aw arba'in ko kuma ɗan yatsa guda hudu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazin na muslim ne wannan hadisi me yake nunawa babu lahi ashe hariri mutum yayi yayi amfani da dan kadan daga cikin sa gani ya hana akan a sanya hariri sai wurin aje yan yatsa guda nawa guda hudu wannan hadisi shine dalili akan ɗaya daga cikin ƙa'idodin malaman usul suke cewa al-yasiru mughtafarun al-yasiru mughtafarun abin da yake dan kadan ana yahe shi an gane da kyau ko misali hutsari najasa ne ko lokacin da ka zo kana hutsari sai aka samu dab dab dab sun sun ya samu kayanka yanzu za a ce wannan kayan ba za ka yi sallah da su ba ya halatta kai sallah da su don me don saboda dan kaɗan ne an gane da kyau ko to shi yasa suke cewa al-yasiru mughtafarun kamar abu dan kaɗan ana yahe shi an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan hadisi me yake nunawa babu lahi ashe tuwahinka wajen ado a sanya maka hariri misali kamar nan inda ake sanya burode kenan babu lahi a yanka wannan haririn a sa maka a ciki ko abin da ya kama da haka matukar dai dan kadan ne babu lahi babu lahi a kansa mala yace wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa rakhasa li abdurrahman bin auf ya yi sauƙi ga abdurrahman dan auf wa zubair da kuma zubair fi kamisil hariri akan su sanya riga ta hariri fi safarin a cikin balaguro min hikkatin kanat bihima dalilin wani ƙaiƙayi da ya kasance ya same su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin kenan ana hanya ne zuwa zuwa yaƙi to sai ciwon ƙaiƙayi ma'ana ƙaiƙayi ya kama abdurrahman bin auf da zubair bin al'awam to a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sauki su sanya hariri tunda idan suka sashi za su bar jin ƙaiƙayin sanya haririn kamar na faɗi a harko yana taimakawa wajen gyara fata to kina idan mutum ya sashi ba zai ji wannan ƙaiƙayin ba to shi yasa sai manzo Allah ya halatta musu su sa wannan wannan abin harko da yake nuna muna wanda aka ce masu sa wannan haririn yana nuna ba kanana ba ne domin shi hariri ba kowa ke sa shi ba sai suwa sai masu kuɗi kuma ko haka ne abdurrahman bin auf shi ne daga cikin mutanen makka da suka hijira zuwa madina babu wanda ya kai shi arziki ya fi kowa arziki daga cikinsu shi ne lokacin da ya zo mutuwa sai da ya ce dukkanin mutanen da suka halarta a yakin badr duk wanda yake raye ya kilga wasu adadin kuɗi masu yawa wanda a wannan zamanin miliyoyi ne ya ce a ba kowanne daga cikinsu ba a san adadin mutanen ba yanzu ne za a kilgawa duk wanda an raye daga cikin wanda suka halarci yakin badar ya ce a hidda miliyon kaza kaza a basu cikin mi cikin dukiyar shi lokacin da ya zo mutuwa wasiya ce yi ka san ko wanda zai cewa a ba da miliyon kaza kaza kun ba a ma san adadin mutanen ba ka san ya sa abin da ya taka ko wannan shine kenan kenan abdurrahman bin auf Allah ya bashi arziki sosai shine ma wata manzo Allah ya yi maholki yace da manzo Allah ya maholki sai yace ya gani abdurrahman bin auf shine na karshe daga cikin sahabbai wanda za su shiga aljanna manzo Allah na gayin wannan abdurrahman ya hoshe da kuka manzo Allah yace dalil yace dalilin mi dalilin arzikin da Allah ya baka dama a hadisi manzo Allah yake cewa yake cewa قمت على باب الجنة فإذا كان عامة من دخلها المساكين na tsaya a kofar aljanna sai naga mafi yawan wanda suke shigarta miskinai ne talakawa irin mu an gane da kyau ko miskinai ne sai ce wa ashabul jiddi mahbusuna su kuma masu kuɗi wanda an kaddara za su shiga aljanna su an tare su a bakin hanya ana ta binciken kwakwaf an gane da kyau ko to wannan shi yasa abdurrahman shine na karshe daga cikin sahabbai dan ya hisu me ya hisu arziki daga cikin abin da ya sa abdurrahman ya kasance da arziki shine yana da dogaro da kansa lokacin tarihin zakuwarsu sahabban manzo Allah a makka mun san akan cewa manzo Allah ya hada yan uwantaka tsakanin sahabbai to shi abdurrahman sai manzo Allah ya hada yan uwantaka da shi da wani sahabi daga cikin mutanen madina da ake cewa sa'ad sa'ad bin rabi' ina tsammani sa'ad shi kuma sa'ad an yi da shi ma mai kudi ne da aka da mazala ya kulla musu uwantaka sun zo a gida sai sa'ad ya ce to yanzu zan raba gida na biyu in baka rabi kadiba cikin mata na wadda ta yi maka wadda ta yi maka zan sake ta ta yi idda ka aure ta an gane da kyau ko sai ce barakallahu fi malika wa ahlika Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka da iyalinka yace ina ne kasuwa take an gane da kyau ko yace ga inda kasuwa take yahuta shi bai komo ba sai da ya biyo da abincin da 'yan gidan za su ci ba wai shi zai ci ba 'yan gidan yanzu shi ma zai ci da mai gida ko a sake cewa allah kawo bako mai ci da mine ne mai ci da 'yan gida ko to wannan shi ne kenan wannan shi ne kenan haka aka yi sai da ya kasance abdurrahman kamin shekara ta kewayo yana ɗaya daga cikin wanda suka yi kowa kuɗi a ina a madina wannan shi ne kenan jayyid kenan wannan miki karantar da mu dai ina karantar da mu dai hausa ke cewa Allah ya ce tashi tashi in tanye ka wannan shine kenan kenan sai an kama jiki kenan Abdurrahman da suka je a wajen wajen wannan yakin wannan cutar ta kama su to shine sai manzo Allah ya musu saukin su yi amfani da mi su yi amfani da hariri su yi amfani da harir wannan shine dalilin ka'idar da malamai suke cewa ad-daruratu tubihul mahdurat larura tana halatta abin da aka hana an gane da kyau ko kun gani an hana a sa hariri amma dalilin larura sai aka ce mi aka har aka halatta musu su sanya an gane da kyau ko wannan shine kenan amma wannan ka'ida ce wadda take buƙatar amma mutane bayani sosai a kanta tana buƙatar ai mata muhadara ta zaman kanta domin zaka ga mutum ya ya fada a cikin wata haram sai ce larura ce an gane da kyau ko alhali ba ma komi ake ce ma larura ba kuma laruran ma ba kowanne irin haramun take halatta maka ba akwai haramkin da ba ta halatta maka an gane da kyau ko ban sani ba yalla wata Allah ya kaddara mu muhadara akan wannan domin ka'ida ce mai matukar muhimmanci a san abin da take take kayyada da su jayyid malai yake cewa wa an ali radiyallahu anhu qala daga ali Allah ya da shi ya ce kasani nabi sallallahu alaihi wa sallama hullatan siraa manzo Allah ya tufasar da ni wasu tuhahi na sira an gane da kyau ko yace fa kharajtu fiha sai na hutu a cikin wannan kayan wannan kayan na sira su ma wani nau'i ne wanda wasu kaya da ake hadawa da harir an gane da kyau ko da harir ake hada kayan a larabci da aka ce hulla shine abin da ya shahi riga da wando ko kuma bance da izari su ne hulla to yace manzo Allah ya tufasar da shi tuhahi komple na wasu nau'in kaya da ake ce ma sira fa kharajtu fiha sai na huta a cikin kayan ma'ana na sanya kayan na hutu fara'aitul ghadaba fi wajhihi sai naga hushi a cikin huskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashaqaqtuha baina nisa'i sai na raba wannan kayan ga mata na muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa hadha lafzu muslim wannan kuma lafazi ne na muslim wannan hadisin abin da yake nuna mana shine na farko yana nuna muna yana da kyau idan mutum ya maka kyauta ya ganka a cikin wannan abin da ya maka kyauta da shi da manzo Allah ya ma'ali wannan kyautar wai dan ya faranta wa manzo Allah rai ne ana ba shi kayan sai shiga gida ya sako kayan ya huto da niyyar ya zo manzo Allah ya ga kayan ya san da mi ya gode to yana zakuwa sai aka yi rashin sa'a ashe kayan ba shi aka ba ba matan shi aka ba domin hariri ne shi kuma hariri baya halatta gawa ga maza to ko da ya ga bacin rai ga huskar manzo Allah sai ya gane cewa a'a kenan wannan kayan ba ni aka ba ba ko kun bai dace in sanya su ba shine sai ya koma ya raba kayan ga matayensa anan da aka ce matayensa Ali a rayuwar manzo Allah mata nawa ke gare sa ha mata nawa ke ga Ali a rayuwar manzo Allah guda haka ne ko guda ke gare sa shi ma wanda wani wani labari ne mai wani labari ne mai tsawo sosai wanda watanin yana ma sa mutane a cikin shubuha ba za mu kawo shi ba don in muka bude kofar likuwarta tana da wahala to ali dai rayuwar manzo Allah mata guda ce gari sa Fatima ita kadai bai mata kishiya ba to dada sai bayan rasuwar Fatima ne masha Allah akai tayi akai tayi an gane da ke ko to wannan shine kenan kenan nan da yace fashakaktuha baina nisa'i na raba ma mata na ba yana nuhin matan shi bana aure domin a lokacin da yake akwai mai da suna matan kannansa ko kuma ɗiyan kannansa da abin da ya kama da haka a lokacin kenan akwai wasu mata da suke zamana a gidansa mana su ne yake nihi ya raba musu kenan ma'ana yana nuhin ya raba ma matan da suke a cikin gidansa wannan shine kenan ya ce wa hada lafzu muslim wannan lafazi ne na muslim a takaice wannan hadisin ya nuna hariri ga mata ya halatta ga maza ne ya haramta malai ce wa an abi musa radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati an halatta zinariya da hariri ga matan al'ummata wa hurrima ala dhukurihim sai dai an haramta shi ga mazajensu rawahu ahmad wan nasa'i imamu ahmad da nasa'i suka rawaito sa wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahahu kuma ya inganta sa wannan hadisin abin da yake nunawa kamar yadda wance ya nuna hariri da zinariya halal ne mata su yi amfani da su sai dai haramun ne maza su yi amfani da su zinariya da hariri don me yasa su mata aka halatta musu wannan don saboda asali wannan kaya ne na ado to ado shi kuma wanda aka hiso ya ado su ne wa su ne mata Allah ya siffanta su a waman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin Allah ya siffanta mata da cewa su a cikin ado ne suke tashi ma'ana su aikin su shine ado shi yasa ba a so su hito waje su tsaya gida su ta ado an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid ko matan zinariya ita ma abinda aka halatta musu yi da shi shine ado amma su ma baya halatta su ci abinci a cikin kwano na zinariya ko su sha ruwa a cikin mi a cikin kwano na zinariya kina ado ne su aka halatta musu to shi kuma namiji gaba ɗaya an halatta ma an haramta masa yayi ado ko kuma ya ci ko ya sha a cikin su wannan shine kenan jayyid sai hadisi na gaba malike cewa wa an imran ibn husayn daga imran bin husayn radiyallahu anhu Allah ya dada shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan Allah yana so idan yayi ni'ima akan bawansa an yara asara ni'matihi alaihi yaga alamar ni'imarsa a gare sa rawahul baihaqi baihaqi ya rawaito wannan hadisin manzo Allah yake cewa Allah yana son idan yama mutun ni'ima to yaga alamar wannan ni'imar tare da shi ni'ima kuma abu ne mai fadi an gane da kyau ko yana daga cikin ni'imar da Allah zai maka Allah ya kai Allah yi ka mai lahiya to aga alamar lahiyan nan tare da kai ta wace hanya ta ka sa lahiyan nan a wajen bautar Allah madaukakin sarki Allah ya maka ni'ima ta arziki to aga alamar wannan shi kuma wannan ta hanya biyu hanya ta farko aga kana taimakawa da kuɗin hanya ta biyu kuma da an ganka an san Allah ya maka wannan ni'imar an gane da kyau ko ta hanyar sa kaya masu kyau ko shi yasa mala ya kawo shi a cikin wannan babin a cikin Allah ya yi maka ni'ima ta arziki to a gani a tare da kai aga kana sa kaya masu kyau a tare da kai amma sai dai akwai kaidi an gane da kyau ko a cikin kayan da ma zaka sawa kina wannan sai nuna mun da cewa ashe musulunci ya hana mutum ya kasance yana ɓoye ni'ima ni'ima ita bayyana ta ake yi a ƙarshe ƙarshen suratul duha mai Allah yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'ima idan Allah ya maka ka bayyana shine fa haddith ko kuma ka bada labari duka shi yasa yana ɗaya daga cikin butulci wani mutum yayi maka ni'ima ka boye ka kiga ma mutane ana son idan mutum ya maka ni'ima ka bada labari wani mutum ya maka kyauta sai ka bada labari musamman ka bada labari ga makusantansa da makusantanka domin akwai lokacin da mutane za su yi tsammanin wane ya dace a ce yana ma wane alkhairi amma ba mu taɓa jin ya mishi alkhairi ba sai su yi ta zarginsa alhali yana mishi da ɓoye shi kun baya bayyanawa misali wa da ƙane ne ƙane mai arziki wa bai da arziki ƙanin yana kyautata ma wan amma wan baya zakuwa yana gayi akan cewa Allah ya ma wani albarka ai shi ya mini kaza shi ya mini kaza da an gan shi a cikin kunci wa za a fara kallo ƙanan za a kallo a ce ku shi wa ɗan uwan shi na da arziki amma baya mishi kaza amma baya mishi kaza kina wannan kuskure ne wannan shine kenan wanzu Allah yake cewa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu in mutum ya kyautata muku ku saka masa to yana daga cikin sakayya da zaka ma mutum kace jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi kuma ka gaya ma mutane wannan shine kenan mafi yawanci musamman akwai lokacin da kayi alkhairi ka gai yake da muhimmanci ko kuma wanda aka ma ya gai musamman bangaren abin da ya shahi sarakuta mata da miji mace tana so ka kyauta ma iya ka kyauta ma danginta to yana da kyau ku dangi na mata idan miji ya muku alkhairi ku kira matar ku gaya mata dan kada ta ce mijinta baya mi baya mi baya taimaka ma iyayenta wannan shine kenan kenan wannan hadisi na karantar da mu ashe Allah ya maka ni'ima a ga wannan ni'imar a tare da kai ko da yake wannan babin nasa na nuna ni'ima babi ne wanda yake mai haɗi sosai idan muka zo a hadisai na gaba musamman a can ƙarshe-ƙarshe wannan littafin za mu gani a ɓangare na zuhudu za mu gani akwai lokacin da kuma ko kana da ni'imar ana yana da kyau kaɗan abin ga kaɗan saka yi an gane da kyau ko wannan shi ne kenan jayid hadisi na gama da yake cewa wa an ali radiyallahu anhu daga ali allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa naha al-lubsil qasiyi yayi hani akan sanya al-qasi shi ma wasu nau'i ne na kaya wanda su ma akwai hariri a cikin su kaya ne wanda ake a Misra wal mu'asfar al mu'asfar sune kayan da aka rina da wani haki da ake cewa mu'asfar akwai wani rini da suke na ja to da wani haki ne ake yin sa to shine mu'asfar a takaice malamai suna cewa duk abin da aka rina da ja duk kayan da suke jajjawur to ana ce musu mu'asfar kina wannan hadisin yana hani akan sanya wannan nau'in na kayan na qisi da kuma kaya jajjawur an gane da kyau ko sune mu'asfar sa kaya jajjawur to an rawaito a hadisi kuma wata manzo Allah ya sa kaya jajaye amma sai aka ce wannan kayan ba gaba ɗayan su bane ja akwai launi na mi akwai zane-zane wanda ba sha ba a ciki kina sai aka nuna abinda ashe manzon Allah ya hana shi ne sanya kaya wanda suke gaba ɗayan su ja ne babu wani launi wanda ba sha a ciki ba kina da za a samu wani launi a cikin kayan ko da ko a ce jan ya hiyawa babu laihi an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan manzo Allah ya hani akan sa kaya wanda suke jajawur babu wani launi a ciki ni ke cewa Allahu alam mai yiwa takan yiwa yana daga abin da yasa aka hana sa kaya jajawur dan saboda kaman akwai alama ta ta jini a ciki ko wannan shine kenan shi kuma a mafi yawanci ganin jini abu ne wanda ke tada hankali to mutum yakan iya misali ya holko daga kwana kawai ya gaja yana ganin ja sai tsammanin jini ne to wannan zai tada mishi da hankali musamman kamar wanda suke zama a likita kun ga irin wannan yana dace ya dace a ce an an nisanci wannan domin shi wanda yake cikin rashin lahiya duk wani abu wanda yake na alamar ciwo in ya gani hankalin shi zai tashi misali a kwanaki na ga wani akwai wani ɗaya daga cikin malaman kamaru wanda shi mafi yawanci aikinsa kamar abubuwan mamaki ne ke nunawa zai kawo bidiyo ta wani wa'azi a ciki sai ya ta'aliki a kanta alkamruni ake ce mishi ya sanya wata bidiyo kamera ce ta ɗauki wani mutum a likita lokacin coronavirus kin nan kun san gaba ɗayan jiki ake rihewa ko idanu ta madibi ne za ka gani to sai aka sai kasance kayan da suke sawa horare ne horare ne horare fes to shi kuma wani yana kwance akan gadon asibiti sai ga likitan ya zo liƙe gaba ɗayansa jiki yana ganin likitan sai ya hirgice ya sabko da kan gado yana gudu likitan na ƙoƙarin rike shi kuma yana gudu lahiya lahiya wai ya azan mala'ikan mutuwa ne a gaya da kyau ko to shi ne ya azan mala'ikan mutuwa ne ta kun gani duka wannan abubuwan yana da kyau a ce an an dan abin ga kun ga wannan kowanne yana iya kashe shi in yana da wata kiris wannan ai sai ta tashi to shine wannan kenan mai yiwa yana daga cikin hikimar da ta sa wanzu Allah ya hana sa wannan kayan jajawurkin nan wannan shi ne kenan malai ce wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi bin amru Allah ya dada su Allah ya dada shi shi da ma'aifinsa qala yace ra'a alayya an-nabi sallallahu alaihi wa sallama thawbayn mu'asfarayn manzon Allah ya gani ina sanye da kayayyaki guda biyu jajjaye ma'ana riga da wando jajjaye faƙala sai ce ummuka amaratka bi hada ma'aihiyarka ta umurce ka da wannan in mun yi sakwatanci ko adaranci sai mu ce uwarka ta umurce ka da wannan an gane ko haka manzo Allah ya faɗi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin babban abin da yake nuna mana shine yana da kyau ashe idan ka ga wani sabon Allah ranka ya mi ranka ya ɓace dama mun san matakaiya ta inkarin mummuna aiki mataki uku ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ka hana da hannunka fa in lam yastati' fa bi lisanihi kai wa'azi ka gayi da baki fa in lam yastati' fa bi qalbihi in baya iyawa da zuciyarsa ya ji haushi a cikin zuciyarsa zalika adhafu al-iman wannan shine mataki na karshe na mi na imani ashe a duk lokacin da zaka ga wani sabon Allah sai kai dariya to alama ce a baka da imani tunda an ce wanda ya ji haushi shine mi mataki na ƙarshe na mi na imani to kenan wanda bai sha haushin mamaki na babu ma imanin a cikin zuciyarsa alama ce kuma ta imanin ka yana hauhawa idan kaga wani sabon Allah ranka yana bacewa ko da baka iya hanawa zaka ji ranka ya bace kina yana da kyau mutum ya rika bincikar imaninsa ta wannan hanyar kaga an yi wani sabo hankalinka ya tashi rayuwarka ta bace ka ji haushi to tabbas akwai alkhairi tare da kai wannan shine kenan kenan manzo Allah ne yaga ibnu Umar da kaya wanda suke an hana sanya su su ne jajawur manzo Allah yana ganin wannan ran sheba ce yace ma'aihiyarka ta umurce ka da sa wannan kayan yana nufin kamar inkari ne inkari ne yake masa wannan shine kenan jayyid sai hadisi na gama yake cewa an asma binti abi bakr daga asma yar abubakar radiyallahu anha Allah ya dada ita annaha akhrajat jubbata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta hutar da ta hudu jubba jubba ita ce jabba kun gani ashe hausa daga laraba suka samu wannan jabba jilbab ta hudu wata doguwar riga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wadda an yi lahi aljaybi shine wuyan riga a larabcin da ya ce aljib shine wuya riga amma larabcin zamani aljib shine mi shine aljihu larabcin zamani kenan kenan makfufatal jaybi allahi wuyanta wal kummaini al kummaini shine hannun riga allahi hannun riga wal farjaini al farjaini shine hannun kahar wando an gane da kyau ko me yake da suna kafa me ake ce mishi da Hausa a'a hudar da ake hiddo kafa a ciki kamar wannan dai kasa kuna gani da kasa ko wannan baya da suna da Hausa a a'a wanga dai wandon inda ake hiddo kafa a cikin wando kafa wando ko yawa kafa wando to kafa wando sai kasance kafa wandon ita ma Allah ta bidibaj da dibaji dibaji mun gani shi ma nau'i ne na mi na harir rawahu abu dawud abu dawud da rawaito sa wannan hadisi me yake nunawa wazo Allah yana sa kaya masu kyau domin duk kayan da aka sa hariri a cikin su yana nuna kaya ne tsadaddi kene sunan wazo Allah ma wataran yana mi yana sanya kaya tsadaddi kuma sai nuna cewa ashe babu lahi kamar yadda muka gani a baya kayan da aka hana sanyawa a yi wani ado da su an gane da kyau ko kamar wannan haririn a doka a yi wuyan riga da shi ko kuma a sanya ma hannun riga ko kuma a sanya ma kahor mi kahor wando an gane da kyau ko so da yawa larabawa da indiya suke da mafi yawan irin wannan kayan za ka gani nan da nan da can kahor wando sun bambanta an gane da kyau ko za ku gani ana musu kamar misali mu ana ana musu burode ko to kun ga wannan kaya sun za sun samu asali tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa asluhu fi muslim asalin wannan hadisin a muslim ne wa zada ya ƙara shi imam muslim a cikin ruwayarsa ya ƙara kanat inda aisha wannan rigar ta kasance a wajen aisha hatta qubidat har sai da ta rasu shine qubidat an zo da shi da mabni lil majhul ne dan saboda mutum ba shi ke kashe kansa ba mashin ba shi ke ɗaukar ransa ba kenan an sai da aka ɗauki ranta faqabattuha asma'a tace sai na ɗauko rigar ta kasance a wurina wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yalbasuha manzo Allah ya kasance wannan rigar yana sanya ta fa nahnu naghsiluha mu kun mun kasance bayan rasul manzo Allah muna wanke ta lil marda ga maras lahiya yustashfa biha ana neman lahiya da ita wa zada al-bukhari imam al-bukhari ya kara fil adab al-mufrad a cikin littafin sana al-adab al-mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah ya kasance wannan rigar yana sanya ta idan yayi wasu baki na musamman zai tarbe su sai ya sanya wayannan kayan wal jumu'a haka kuma da ranar jumu'a wannan hadisin abin da yake nuna muna na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin sanya kaya na musamman ranar jumu'a da ran da kuma zai yi wasu baki na musamman in manzo Allah zai baki na musamman wannan kaya masu tsada yana sanya su haka jumu'a yana sanya kaya kaya masu tsada shi wannan sai nuna sunna ce sunna ce musamman liman durar juma'a ya zan sa kaya masu kyau an gane da kyau ko in wannan bata samu bai samu su kaya dai na musamman a ce ran juma'a yana yawan sanya su sannan wannan hadisi me yake nunawa yana nuna yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suna tabarruki da wani abu daga cikin sashen jikinsa anan kun ga tace rigar bayan rasul manzo Allah yanda suke yi idan mutum baya da lahiya sai a sa rigar a cikin ruwa a matse an gane da kyau ko in aka matse sai a ba maras lahiya ya sha an gane da kyau ko kuma inda ya muke masa ciwo a bashi ya watsa ma wurin dalilin wannan kuma sai su samu lahiya mun gani a hadisai hadisan da suka wuce a baya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla dama ruwan arwallan na manzo Allah ba su bari su zuba kasa tara wani abu suke yi ruwan su taru manzo Allah na kare arwalla kowa sai ya tadi ba ana gogoriyo ma hake yi wanga na gogoriyo daga mai ɗiba ya yawa jikin shi sai wanda zai samu ya kwalba ya ɗiba ya zuba a ciki in ijiya na masa kiwo sai ya ɗauko ɗan ɗasa an gane da kyau ko haka ne to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata in ya zuba da mashina ma akwai wanda ba su bari ta faɗi wanda tabewa za su yi amma wannan ya ya shahi manzo Allah ne shi kadai dan haka babu wani yanzu daga baya da za a ma haka nan domin ba a rawaito ba ana ma Abubakar haka akwai wanda yake daraja Abubakar bayan manzo Allah babu ba a rawaito ana ma Umar ba haka an gane da kyau ko kina haka babu wanda zai kuwa daga baya a ce wai za a yi tabarruki da miyan shi ko kuma da zuwan shi ko da abin ne kama da haka wannan shine kenan jayyid shine na wanga kabiru gombe na je ke cewa wani ya kafto majina ka kwashe yace yace in ka sha makanka za ka sha makanka cutar microbe ko menene da sauransu da yake faɗi a takaice dai wannan a hadisin yana nuna ashe shi ado ba haramta sa ba asali ma mustahabbi ne mutum ya kasance yana ado wani lokaci zuwa lokaci an gane da kyau ko nan muka zo karshen babu libas to anan dama na ce muku zan gaya muku wasu ka'idodi guda biyar wanda idan mutum ya kiyaye su to duk kayan da yake so ya sa an gane da kyau ko idan kuma aka rasa ɗaya daga ciki to kayan da ya sa zai shiga a cikin sabon Allah madaukakin sarki musamman wani lokacin da muke a cikin muna a cikin lokaci na na sallah ko kowa na shirin dumka kayan da zai sawa to a takaice zance duk kayan da kake so ka dumka a rar sallah in dai ba a samu ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ba zuwa shidda na farko Allah ya kuna fihi tashabbuhun bin nisa'i wal kuffar kada ya kasance a cikin kayan da zaka sha akwai kamanceceniya da mata ko da kahurai mazala ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ka tabbata kayan da zaka sarar sallah ba su kama da kayan wa da kayan kahurai abin da ake kayan kahurai sune kayan da an san kahurai kawai ke sanya su wannan shine kenan sharadi na farko da kuma kada su yi kama da na mata a hadisi manzo Allah yace la'ana Allahu ar-rajula yalbasu lubsatal mar'a Allah ya la'anci namijin da yake sanya kayan mata haka mace wal aksu bil aksi mace ba ta sa na maza sharadi na biyu Allah ya kuna libasu shuhratin kai kokari ka tabbatar da kayan ba na shuhura bane me yake ce ba kayan shuhura sune kayan da in kasa duk inda ka tafi sai an kalle ka da an ganka da wannan kayan an san ba kowa ke sanya su ba ko kuma kaya ne wanda mutanen da ke sanya su a cikin gari kilgaggi ne kwarai sosai suna libasu shuhura a hadisi manzo Allah ke cewa duk wanda ya sanya kaya na shuhura na nuna shuhura na nuna iza da takama to Allah zai sanya mishi kaya na kaskanci a ranar tashi alkiyama subhanallah wannan shine kenan ta to wai ne ake cewa kayan shuhura wannan kuma ya danganta da urfin mutane an gane da kyau ko kowa sai diwa makan shi wanne ne kayan shuhura na gaba Allah ya kuna muharraman ka tabbata kayan da zaka sawa ba haramun bane ma'ana kada ya kasance hariri ne ko kuma kada su kasance kaya ne na swata an gane da kyau ko kada su kasance kaya ne da aka so da kudin mi da kudin swata wannan shine Allah ya kuna muharraman na gaba Allah ya kuna fihi sarafun kayi kokari ka tabbatar da kayan ba a yi almubazzaranci a wajen sayansu ba misali a cikin wannan yanayin wanda zai sayan kayan miliyon guda kun san da Allah ya yi almubazzaranci ko bai ba ya yi almubazzaranci Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala tubazzir tabzira kada ku yi almubazzaranci akwai makusanta suna bukata marayu cike suke da wannan garin kina irin wannan kayan yin su a irin wannan yanayin almubazzaranci ne kai kokari ai daidai gwalgwado na gaba shine Allah yakshifa al'aura kada kayan da zaka sanya su bayyana al'aura misali matasan mu a wannan lokacin akwai kayan da suke na me yake da suna wai duk a rasa inda za a tsagewa in ma an ce sai an yi tsagewa ma a rasa inda za a tsagewa sai ina sai sai wajen ka tattara akwai wanda ka tattara akwai wanda daidai wajen wa daidai wajen guyowi kai ka san da turawan nan sun san da abin da musulunci ya hana mana shine kawai suke kokarin mi su zo muna da shi a rasa inda za a guncewa sai mi sai daidai wajen guyuwa alhali duk wanda ya salla gwiwar shi tana waje salla ta karbu ba ta karbu ba domin min shuruti salati satrul aura daga cikin sharuɗan salla suturta al'aura al'aura kuma gwiwar namiji tana daga cikin me tana daga cikin al'aurar shi kenan wannan kayan da shirye kin na farko bayan kamanceceniya ne da kahurai na gaba suna bayyana al'aura yana ɗaya daga cikin kayan da za su bayyana al'auran namiji shine kasance kayan sun matse shi har suna siffanta jikin shi idan aka ce jikin shi bangaren al'aurar shi mana namiji shi ma yakan iya shiga karkashin hadisin da manzo Allah yake cewa sinfani min ahlin nar lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat nau'in mutane yan wuta guda biyu bangan su ba za su zo nan gaba mata masu sanya kaya suna bayyana siffar jikinsu to haka kai ma namiji tunda kamar yanda namiji zai kalli macen da ta sa kaya matsatsi hankalin shi ya tashi sa'awar shi ta tashi haka ita ma mace idan ta ganka ka sanya kaya matsatsi siffa la'auran ka ta hito tana iya tami ta yi sha'awa an gane da kyau ko idan ka tabbata kayan da zaka sawa ba matsatsi bane wanda suke siffanta al'aurar ka kai ma musamman in kun muka koma a bangaren mata su hanin yahi tsananta na gaba shine Allah ya kuna fihi isbalun shine na karshe kada ya kasance a cikin kayan da zaka sanya akwai take wando an gane da kyau ko kai kokari kada ka take wandonka wannan shine kenan masala ta take wando masala ce mai fadi sosai a tsakanin malumai abinda dai alkhairi shine mutun yayi kokari kada kada kada kada ya take wandon shi kai kokari duk yanda zaka yi koda ko a ce ba dan girman kai zaka yi ba tunda da yawa daga cikin malamai suna gani ba laihi bane idan ka take wando matukar baka yi sa ba dan girman kai dan nuna isa to me zai sa maka take wandon da Allah an ga da ke ko kina abu ne wanda yake mai shubha sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fin nar duk wandon da aka kai ana take shi yawo zarce ijiyar kafa to a cikin wuta yake to sai manzo Allah ya kayyade sa da wani kaidi a wani hadisin yace idan mutun yayi sha dan nuna isa dan girman kai kinan abin da ya alkhairi shine mu kula wannan shi zai samu tsairata daga wannan wa'idin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana manzan Allah ya ga abubakar yana sanye da wando ko kuma wani daga cikin sahabbai yana sanye da wando ya take wandon sai manzan Allah ya ce mishi jashi ya jashi ce ƙara jan shi ya ce to haka ya dace mutunan kirki ya sanya wando duk wandon da ya wuce wannan wurin ijiyar kafa to yana a cikin wuta sai abubakar ya ce ya manzan Allah to ni ya zan yi sai manzan Allah ya ce lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a baka daga cikin wanda suke take wando dan girman kai ashe anan ne sai aka nuna idan ba dan girman kai kai ba to baka da laihi to amma kuma abu ne wanda yake shi ma mai mi mai wahalar kauce ma Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan wannan sunna ce mai wahala sosai ko jayyid amma dama ita shi bin Allah sai an daure ko maroƙiya ta ce yi ma Allah sai an daure tunda tana so ka hudu ashirin ka bata to wannan shine kenan kenan bin Allah sai an daure taw kasancewar muna so mu yi gaggawa mu kai a babin zakka za mu wuce mu shiga a cikin kitabul jana'is an gane da ke ko jayyid mala yace kitabul jana'is muna da minti goma sha takwas kenan muna da damar mu shiga a ciki mala yace kitabul jana'is littafi wanda yake bayani akan aljana'is aljana'is jam'i ne na janaza janaza shine kaman gawa asali shine gawa kuma ana ana bashi sunan da makara wadda ake ɗaukar mutum akai ita ma ana ce mata aljanaza an gane da ke ko wannan shine kenan kenan wannan gabar za ta muna bayani akan hukumce-hukumcen gawa hukumce-hukumcen gawa da abin da yake ya ta'allaka da ita jayid a hadisi na farko da malam ya kawo yake cewa menene hadisi na farko yawa an abi huraira malam yace an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace akthiru dhikra hadhimil ladhati ku yawaita tuna mai katse jin daɗi shine ai hazimin lazzat ai allati taqta'ul lazza wadda take katse jin daɗi wace ce almaut ita ce mutuwa tana katse jin daɗi ko ba ta katse sa tana katse shi ko amma sai dai idan ta katse akwai wanda katsewar za ta zama mishi alkhairi akwai wanda katsewar za ta zama mishi mi sharri in mutunan kirki ne ya kasance a duniya yana jin daɗi to za ta katse sa daga daɗi ne ta kai sa zuwa ga daɗin da yake daɗin da yake a ciki an gane da ke ko in mutumin banza ne fa za ta katse sa daga daɗi ne ta kai sa zuwa ga wahala ta kai sa zuwa ga azaba in ya kasance mutum ne wanda a duniya kuma cikin wahala dama yake to za ta katse sa daga wahala mafi karanta ce ta kai sa zuwa ga me zuwa ga wahala mafi ɗaukaka wannan shine kenan shine hazimu allazat rawahu tirmizi wan nasa'i wa sahahahu ibn hibban mu yawaita tuna mutuwa matsalan muna tuna mutuwan sai dai abin baya tasiri ne akan zukatanmu ina da har yanzu ina nan ina da ina da wani proje wani mashiro na ina so in yi bincike akan me yake sa wai yanzu mutuwa ta zama to muna kaman jiki tuna mutuwa ko zuwa makabarta ko ganin an yi mutuwa baya tasiri akan ɗabi'unmu baya tasiri akan rayuwarmu ma'ana ɗabi'ance mutunan kirki ganin mutuwa da zuwa makabarta yana tuna masa da me da lahira to me yasa mu muna tahiya amma duk da haka nan babu abin da yake canzawa akwai wanda akwai yanzu ma wanda kaman su mutuwa mata zaman to musu kaman jiki kaman aga mutun ya mutu kaman mutun aga mutun kwana ne musamman irin irin garuruwan Nigeria ko wanda kullun cikin mekir suna wasu bangaruruka dai kullun cikin tashi hankali ne ake akwai abin da yake sa wannan abin da yake sa wannan shine qaswatul qalb bushewar zuciya to me yake jawo bushewar zuciya wace alama kake gane zuciyarka ta bushe wannan sune tambayoyin da insha Allah wataran zamu zamu bada amsar su imma a cikin hudu ba ko kuma a cikin wata muhadara yana da kyau a ce kowanne daga cikin mu ya san me yake jawo zuciya ta kekeshe sannan kuma wace alama kake gane zuciyarka ta kekeshe sannan kuma ya za ka yi kami ka me yake da suna ka ka ka ka ka kaman kai maganin wannan kekeshewar zuciyar wannan shine kenan insha Allah na fara bahasin ban ban ida shi ba a hadisi na gamala yake cewa wa an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya dada shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yatamannayanna ahadukumul mauta kada dayan ku yayi gurin mutuwa lidurrin nazala bihi don wata cuta da ta sabka a gare sa fa in kana labudda mutamanniyan idan dole sai yayi gurin mutuwar falyaqul to yace Allahumma ya Allah ahyini kara yadda ni ma kanatil hayatu khairan li matukar dai rayuwa ita ta zaman to alkhairi a gare ni wa tawaffani ka doki rayuwata ma kanatil wafatu khairan li matukar mutuwa ita ta zaman to alkhairi a gare ni muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin me yake nunawa baya halatta ashe mutum ya yi gurin ya ce ina ma a ce in mutu in bar wannan duniyar in huta wa ya ce maka huta za ka in ka mutu gaya da kyau ko za ka ji a wani ai ya mutu ya huta wa ya ce ma ya huta a dai mishi tsammanin ya huta kin to shi ne kinan wanzu Allah ce kada ka gurace mutuwa idan bala'in ya kai maka sai ka gurace mutuwan to ka ce ya Allah in mutuwa ta yi zamantowa alkhairi Allah ka ɗauke ni in kuma rayuwa ta yi zamantowa alkhairi a gare ni ya Allah ka mi ka bar ni a rayi wannan shine kenan amma malamai suna cewa akwai lokacin da gurin mutuwa yake iya zamantowa halal an gane da kyau ko akwai lokacin da ya halatta ka gorace mutuwa shine malamai suka ce idza khafa al-insanu fi dini ko kuma idza khafa al-fitnata fi dini idan mutun ya ji tsoron addinin sai ya samu tangarda an gane da kyau ko misali kuna zamani na fitina fitinoni sun yawa sha'awa ta yawa kana tsoron nan gaba ka kauce ma hanya kuma yanzu kana ganin kana akan hanyar kirki malamai suka ce babu lahi mutum ya yi guraci Allah ya ɗauki rayuwarsa domin an samu daga cikin sahabbai wanda suka yi wannan an gane da kyau ko daga cikinsu akwai anas bin malik shi ma ya guri mutuwa haka kuma daga cikinsu akwai abu huraira shi ma ya wannan gurin suka ce ya Allah ka ɗauke mu kamin wannan fitina ta bayyana domin akwai ta fitina da manzo Allah ya ba su labarin za ta bayyana wadda kuma ta bayyana wannan shine kenan kene sai nuna idan kana tsoron wata fitina a addininka to lokacin ya halatta ka gurace mutuwa amma dan saboda wani ciwo shi yasa nan manzo Allah mali durri ne ce ko dan saboda wata ciwo wani cuta amma dan saboda wata cuta to wannan baya halatta daga cikin dalilin da suke kawo akan halaccin mutum ya ci gura ya gurace mutuwa in yana tsoron fitina a cikin addinin sa shine a faɗin maryam da take cewa ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma a ce na mutu kamin wannan lokacin a ce na ammanta da ni malamai suka ce ta yi gurin wannan mutuwar ne don tsoron fitinar da za ta iya biyowa baya in aka ganta da yaro kuma alhali ba a san ta bata da aure ko to shine al'amari ne da shahi me ya shahi addini wannan shine kenan jayyid a hadisi na gama da yake cewa wa an buraida ta radiyallahu anhu daga buraida Allah ya dada shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce almu'minu ya mutu bi araqil jabin mumuni yana mutuwa da zuhar goshi rawahu thalatha marawaita hadisi nan guda uku suka rawaito sa wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wannan hadisin yana bayani ne akan min alamati husnil khatimah daga cikin alamomin kyaukyawan karshe akwai alamatu husnul khatima akwai alamatu su'ul khatima mun taba yin hudu ba a wannan masallacin alamatu husnul khatima alama ta cewa mutum yayi kyaukyawan karshe to daga cikin alamun kyaukyawan karshe shine mutum ya zo lokacin da ya mutu za a ga zuha akan mi zuha akan goshin sa an gane da kyau ko alama ce ta kyaukyawan karshe daga cikin alama ta alama ta kyaukyawan karshe shine mutum ya mutu yana tsaka da yin wata ibada an gane da kyau ko mutum ya mutu yana tsaka da yin wata ibada ko misali mutum ya mutu a cikin sallah mutum ya mutu yana ɗauke da azumi dukkanin wannan alamu ne na nami na husnul khatima wannan shine kenan domin al-imam ibnu kasir yake cewa man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi duk wanda ya rayu a cikin wani abu akan sa Allah zai ɗauki rayuwarsa idan kuma ya ɗauki rayuwarsa akan sa to a tashin alkiyama akan shi kuma za a tayar da shi ka mutu kana sallah eh ka zamanto mai yawan sallah to daga cikin alama ta kyaukyawan karshe sai Allah ya dauke kana cikin sallar kuma idan ka tashi za a tayar da kai tare da wa tare da masu sallar an gane da kyau ko a cikin hudubar da muka yi akan munin shaye-shaye munin shan taba mun kawo akan cewa bincike ya nuna cewa mafi yawan mashayan taba kamin su rasu da karanta ba suke mutuwa an gane da kyau ko kamin su rasu da karanta ba suke mutuwa suna cikin sha suke mutuwa don saboda mi Allah ya tabbatar musu da abin da suke ko wanda ya rayu akan abu zai mutu a kansa wanda kuma ya mutu akan abu akan shi za a mi akan shi za a tayar da shi wannan shine kenan kenan wannan me yake nuna muna mutum ko da yaushe yayi roƙon kyakkyawan ƙarshe domin innamal a'malu bi khawatimiha ƙarshen Allah yake kallo akwai wanda da ƙarshe Allah zai mishi gamdakatar ya yi aikin alkhairi shi yasa ko da yaushe mutum ya yawaita wannan addu'ar Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ko Allahumma inni as'aluka husnal khatima Allah ka arzuta mu da kyakkyawan ƙarshe akwai wanda in za su mutu sai an like daki dan saboda bugun jiki da da gayin munanan mangunna wannan shine kiran Fala yace wa an abi sa'idin daga Abu Sa'id wa abi huraira da abu huraira radiyallahu anhuma Allah ya dada su su duka biyu qala sun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah ku laqanta ma matattunku la ilaha illa Allah ku laqanta ma matattunku la ilaha illa Allah rawahu muslim muslim rawaito sawal arba'a da marawaitan hadisin nan guda hudu wannan hadisi yana nuna muna yana daga cikin sunnoni na wanda suka halarci wanda yake magagin mutuwa ana so su yi masa la ilaha illallah at-talqin shine kana hodi yana hodi ko kuma ka ce wane qul la ilaha illallah akwai malaman da suke cewa a za a ta maimaita la ilaha illallah ne a wajen sa la ilaha illallah la ilaha illallah amma magana mafi inganci shine za a kiri sunan shi ne a ce wane ce la ilaha illallah wannan shine ra'ayi na Imam Al-Albani kuma hadisai ma haka suka nuna lokacin da manzon Allah ya zo a wajen Abu Talib yana magagin mutuwa mi manzon Allah yace masa ya am qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ce masa yake ya kai dan uwan ma'aifina ce la ilaha illa Allah kalima wadda ita zan ba da dalili da ita a tashin alkiyama akan cewa ka mutu musulmi kun ga sai da kira sai da kira sai ya am don ba a kiran sunansa na asali ce ya am kina haka mutum na magagin mutuwa in ka san sunan sai ka ce mi salahuddin ce la ilaha illallah salahuddin qul la ilaha illallah ko da yake fatan mu salahuddin ba ma sai mun ce bai ce an gane da ke go kawai yana zuwa sai mu ce ce la ilaha illallah sai mu ce allahu akbar allahumma rzuqna mithla maut salahuddin wannan shine kenan Allah ka azata mu da faɗin wannan kalimar wazala ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen maganar sa la ilaha illallah zai shiga aljanna wannan shine kenan kinan min alamati husnul khatima al-khatmu ala la ilaha illallah da ƙarshe mutum ya ce la ilaha illallah ba kowa yake samun damar faɗin wannan ba akwai wanda ya zo a wajen rasuwa ana ce masa ce la ilaha illallah sai ce wannan kalima ce wadda aka raba tsakanina da ita mana ba zan iya faɗinta ba haka kuma ya faɗi kuma ya yi cika da wannan wannan shine kenan maliki cewa an ma'aqal ibn yasar daga ma'aqal dan yasar radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce iqra'u iqra'u ala mautakum yasin ku karanta ma matattunku yasin rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa nasa'i da imam an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta shi sai dai wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin bai inganta ba akan cewa a karanta ma matattu yasin hadisi ne wanda bai inganta ba an gane da kyau ko kenan ba a aiki da shi jayyid hadisi na gaba asali ma malamai sun yi sabani wai shin har idan mutum ya mutu aka karanta mishi alkur'ani ladar tana kai mishi ko ba ta kai mishi mun saba al'ada anan sai ka ji an ce a tara malamai su karanta ma wani alkur'ani ko su yi ma wani sabka an gane da kyau ko akwai wanda na sani akwai matar da na sani a haka duk shekara daidai lokacin da mijinta ya rasu sai ta tara malumai a gidanta an sabke alkur'ani duk shekara haka take duk shekara haka take bayan ta ma akwai mutane da suke haka nan harshen idan aka karanta mutum qur'ani ladar tana kai masa ko ba ta kai masa an gane da kyau ko jayyid malumai sun raba ibada gida biyu akwai ibadatun taqbalun niyaba wa ibadatun la taqbalun niyaba akwai ibadar da tana ɗaukan maimako akwai ibadar da ba ta ɗaukan maimako me ake nuhi da maimako shine kai baka yi ba amma wani yayi da niyyar kai yayi malada ta iskoka akwai ibada tana ɗaukar haka akwai ibada da a'a mutum dai shi dai zai yi abun nan ko da wani ya masa lada ba za ta isko sa ba daga cikin ibadun da ana iya ayima wani akwai aikin hajji ko ibadatun taqbalun niyaba mutum baya da lahiya yana iya tura wani ya je masa aikin haji idan yana tsammanin ba zai samu lahiyar da a nan gaba zai je aikin hajin ba ko yana raye ko kuma wane ya mutu ya yi wasiyar a mishi aikin haji sai a sa wane ya tayi mishi aikin haji da niyyar wane kai ma haji na ciki daga cikinsu kuma akwai azumi ko shi na ramko na ramko amma misali ka rika yin azumin landije di ka ce ya Allah na yi azumin landije di duk azumin da na yi a kai ladar wajen ma'aiki na wannan baya shiga a ciki wani gane da kyau ko Allah yake cewa wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a ba a ba mutum ladar komai sai abin da shi da kanshi yayi sai dai istisna'in ibadodin da manzo Allah ya nuna cewa in an yi da niyyar wani suna tahiya to daga cikin su malamai suka ce hatta alqur'ani ba za ka karanta alqur'ani ba ka ce Allah ya kai ladar wajen wani in kai haka ladar ba za ta je wajen shi ba kai dai zaka samu ladar ka dalilin wannan suka ce ashe kenan da za a tara mutane a ce ayi ma wani sabka to masu sabkan su suka kwashe ladar su an gane da kyau ko wannan shine kenan sun ka ko su da sharadi idan sun yi dan Allah matsala idan sun yi dan yan kudin da za a ba su ne da abincin da za a da dan ragon da za a yanke musu sun ga aikin banza wannan shine kenan ba zai saujin shi ba ba zai saujin shi ba wanda ya sa a yi tun da shi niyyar da waye sa a yi don laratta kai wajen wancin da ya rasu to shi ne niyyarsa ina mal'amalu bin niyat kuma ko su muka ce in sun yi danwa dan Allah to matsalan ko su in suka zo yi ba dan Allah ba dan kansu ne za su yi ba dan wa za su yi dan wancan za su yi alhali kuma ladabba za ta je gare sa ba kina an tashi a tutar babu jazakumullahu khair ita ma wannan mas'ala ce mai muhimmanci mutum a yayin sabon gida sai ce a zo a yi masa sabkar alqur'ani shi ma wannan baya da asali addini asali ma babu inda manzon Allah ya ce a karanta a sabki alqur'ani a cikin gida abinda manzon Allah ya karantar shine suratul baqara a karanta suratul baqara sunna shine kana iya sa kai sabon gida ka ce a zo a karanta ma suratul baqara ba a sabki ma qur'ani ba suratul baqara ita manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce la taj'alu buyutakum maqabira اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ku karanta suratul bakara a gidajenku domin duk gidan shi ake karanta suratul bakara shedan yana gudu wannan shine abin dalili yazo kai sabon gida ka ce a karanta ma suratul baqara kuma wannan duka ya wadatar ka samu radio ka sa suratul baqara ya ta aiki ya ta ya yi duka ya wadatar an gane da kyau ko mafi yawanci masu ci da addini sune ke ke tallata wannan kasuwancin ba su da aiki sai dai a zo abin ga to shi wannan shi ke sa ko ana kwatanta wa mutane mutane ba su abin ga don saboda akwai wanda su ciki ne suke ci to don haka an ce ba za a yi wannan ba an kashe musu kasuwa an gane da kyau ko hatta daga cikin maluman da an samu suna yi daga cikin su akwai wanda suka fito kirikiri suka ce wannan baya da asali misali daga cikin maluman su akwai misalin makari an gane da kyau ko makari wanda suke sauran suke bin rayuwarsu sun san makari makari sanannen malami daga cikin malumai na na mai ke da suna na bangaren ɗarika amma da kan shi ya hito wanda babban limami ne na masallacin abuja an gane da ke farfesa ko prof to shi da kan shi lokacin da ya wannan maganar sai na rubuta a kan kwantaki na na ce a meke daga bakin mai ita da ya wannan maganar sai na sa bidiyo ke sai na rubuta a sama daga bakin mai ita me yake yi daga bakin mai ita ina masu cewa a'a ai halal ne su yi wannan toga shi ɗaya daga cikin ku ya ce ba halal bane an gane da ke ko ma'ana a tara malamai su zo gida su yi sabka ko kuma me yake da suna sadaka ta kwana uku ko kuma sadaka ta wata guda shi da kan shi faɗi wannan wannan kuma gaskiya ce wadda ta fito wadda asali da mu ahlus sunna ba mai da wannan ba to sai aka samu daga cikin su sai muka ce wa shahida shahidun min ahliha to wannan shine kenan wannan baya da asali in uwa yana da ke musan da cewa duk abin da zamu yi in dai ba manzo Allah ya karantar a isa musan wallahi wahala muke yi kenan ka san da cewa wai in kana yi dan ka birge Allah ne ko ka birge manzo Allah to ka san da cewa wahala ce kake yi manzo Allah ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aiki wanda ba mu umurce shi yayi ba zamu mayar masa da shi abin da ya shahi addini kamin kai ka tambaya shin manzo Allah ya ce ayi eh ya ce ayi ya ya ce ayi to wannan shine zaka tsirata wannan shine zaka tsirata eh saboda wannan duka shi ma baya da asali ka ce dai ɗan uwana ku sani a cikin addu'a a sani a cikin addu'a kun yi karatun qur'ani da Allah kun ƙara karatun qur'ani a sani a cikin addu'a wannan shi ya tabbata sahabbai suna yi roƙon addu'a amma a zo a taro da sunan wannan kin shine shine baya da baya da asali mm. mm. eh mm -hmm. shi ne muke butun shi karatun ƙwar'ani daga cikin ibada wadda niyaba ba ta shiga niyaba ba ta shiga eh a hadisi karar manzo Allah yace idza matal idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min talatin idan mutun ya mutu gaba ɗayan ayyukansa suna tsaya babu ladar da za ta kai masa sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku manzo Allah ya zano karatun Qur'ani bai zano ba yace menene a na farko me aka ce kowa hada ce hadisin sadakatun jariya sadaka mai gudana ayo ilmun yuntafa'u bihi ko ka bar wani ilimi idan aka ce ka bar wani ilimi shine malami ne ka koyar da yara suratul fatiha duk in suka da suratul fatiha zaka samu lada dalilin mi dalilin dan kai suka mi suka iya wannan kin an gane da kyau ko na gaba shine mi awwaladun salihin yad'u lahu ko kuma ya samu da na gari na masa addu'a ashe da ma mi aka ce tana isa gare sa addu'a an gane da kyau ko addu'a ce take isa gare sa duk wani abu wanda zaka yi wanda me da suna ya wuce addu'a ko kuma wani wakafi sadaka dama an ce ai a ciki sadakatun jariya sadaka ita wannan babu lihi ba akin ka yaro suka gina masa masallaci kace ya Allah wannan masallacin da sunan wane duk lada ta kai mishi wannan ya halatta amma kai karatun Qur'ani kace ladar akai ma wane a'a babu asali a ce wannan kai sallah kace ya Allah ladar akai ma wane ba ta shiga ibadatun la taqbalun niyaba ibada ce wadda mikil suna maimako baya abuta duk abin da yake alkhairi shine wa khairul huda huda muhammadin tamassak bi hablillahi wattabi'il huda an ga da ko wannan shine kenan Allah ya sa mu gane nan zamu dakata lokaci yayi insha Allah in muka zo gobe insha Allah zamu kokari mu dan yi gaggawa ina so mu shiga babin zakka dan mafi yawancin mutane suna huda zakka a cikin Ramadan yana sai zamanto an samu munasaba insha Allah ya kasance ka hindi karatun ya kai karshe mun kare babin zaka Allah ya so inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah